بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمونا فيحفكم تبخلوا ويخرج ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم رباء شهرين لديه وشهر رمضان hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu har yanzu dai muna cikin tafsirin suratul a'raf za mu karanta daga aya ta ɗari da hamsin da tara zuwa aya ta ɗari da saba'in da ɗaya insha Allah ta'ala wannan karatu yana ɗauke da bayani akan cewa su banu Isra'il a cikin su ana samun na kwarai banu Isra'il ana samun na fari ba dukkan su ne suka lalace. قال الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون yana daga adalcin Allah subhanahu wa ta'ala yana daga abin da ke nuna gaskiyar alƙur'ani wannan yana tabbatar da cewa ba adawa ce tsakanin annabi Muhammad da banu Isra'ila ba alqur'ani littafi ne daga Allah kuma littafi gaskiya wannan dalili ya sa duk labarin da kaji ana bayarwa game da rashin hankalin banu Isra'ila Allah madaukaki ya tabbatar da cewa daga cikin su ana samun na kwarai wa min qawmi Musa ummatun yahduna bil haqq daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam akwai al'umma wacce take shiryarwa akan gaskiya akwai al'umma wacce take shiryar da jama'a su yi riko da gaskiya akwai malaman da suke fassara ya nuna din nan da cewa akwai jama'a da su suke kokarin riko da shari'a ta gaskiya amma fassara mafi inganci ita ce daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam akwai jama'an da suke shiryar da mutane a kan su yi riko da gaskiya wanda ke yaƙido kuma da wannan gaskiyar suke adalci wanda suke aiki shi suna aiki da gaskiya kuma suna umarni a yi riko da gaskiya to ga wannan aya ta tabbatar da cewa bani isra'il ba dukkan su ne suka lalace ba akwai na fare kuma ita wannan aya ta zo da siffa iri biyu a cikin sura guda kamar yadda za mu kawo gare ta nan gaba insha Allah a suratul a'raf aya ta 181 a can gaba Allah madaukaki ya ce wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi wa bihi yahdihun kaga anan kuma yace wa min qaumi musa ummati yahduna bil haqqi wa bihi yahdihun wato abin da Allah ke tabbatarwa daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam akwai mutanen da suke shiryar da wasu ne riko da gaskiya kuma su ma suna aiki da wannan gaskiya kuma ba su kadai ba a waccan aya ta dari tamanin da daya wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun daga cikin mutane da muka halitta ana samun al'ummomi waɗanda ke shiryar da jama'a a kan riko da gaskiya kuma suna aiki da wannan gaskiya wannan dalili ya sa aka samu fassara daga tabi'ai waɗanda suke cewa tunda Allah ya faɗi wannan aya sau biyu a sura guda Allah ya maimaita ayar nan sau biyu a sura guda farko ya ce wa min qaumin Musa domin tabbata wannan daga cikin banu Isra'il lallai ana samun masu riko da gaskiya da dukkan su ne suka lalace amma a kan gaba da yake wa min man khalaqna ya ga ta to waɗannan al'ummar Annabi Muhammad ke saboda haka yasa manzon Allah yake cewa har duniya ta kare ba a rasa mai kira zuwa ga gaskiya kuma yana aiki da ita manzon Allah ya faɗa wannan abinda Allah ya faɗa da kansa kenan cikin Al-Qur'ani وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin mutane da muka halitta akwai jama'an da suke shiryar da wasu akan su riko da gaskiya kuma da gaskiyar suke aiki wannan dalilin ya sa malamai ke cewa haramun ne ka ce yanzu duniya ba na kwarai haramun domin Allah da kansa ya faɗa a da an yi na kwarai a yanzu akwai kuma har duniya ta gare ana samu wanda shi ne abin da alkur'ani ya tabbatar da kuma sunnar manzon Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun duk yanda lalace duniya ta lalace kar ka yarda ta ce babu nazari kar ka yarda Allah ya tabbatar da cewa akwai na kwarai cikin halittunsa a zamanin banu Isra'il ana samun na kwarai zamanin annabi Muhammad har zuwa karshen duniya wannan da ya sa domin da a ce an bar wannan ayin ta kadai da ya nuna cewa na bare to daga kun kai wa min qaumin musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun ya nuna kenan yanzu babu su ko a a sai Allah ya sake kawo irin ta amma sai ya cire ummatu musa wa min man khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun kaga kenan karka dauka dai yanzu kuma har gaba har zuwa tashin kiyama waɗannan tabbarai ana samu saboda Allah ya tabbatar mana cewa bulu Isra'il ba dukkan ku ne suka lalace ana samun tabbarai kuma akwai su ayoyi akwai ayoyi da dama waɗanda suka tabbatar da wannan musamman ma cikin suratu Ali Imran aya ta 114 laisu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة جاء الله سبحانه وتعالى ba halin su ɗaya ba ne daga cikin ahlul kitabi ana samun jama'ar da ke tsayuwa yatluna ayatul lahi ala allahi wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat yace wa ulaika hum min as-salihin wa ma yaf'alu min khair wa lan yuf'alu da aka samu na kwarai cikin ahlul kitabi abin da suka yi na alkhairi Allah ba zai ki karba ba wallahu alimun bil muttaqin Allah shi ne masanin wanda ke kiyaye dokokin haka na suratu ali imran aya ta 169 nan ma Allah ba ke tabbatar banu isra'il ana samun na kwarai yace wa min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum ana samun wanda ke musulunta in ba na kwarai ba ya za a yi wani ya musulunta kaga akwai na kwarai cikin ku yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilaykum khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim inna allaha sari'ul hisab saboda haka yasa in ka duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga yana cike da labaran banu Isra'il saboda akwai na kwarai cikin har ma malamai suna cewa idan ka kasa idan ka kasa ainihin karantarwar manzon Allah kashi hudu kashi guda manzon Allah ya ba mu misali ne da ahlul kitabi wato wa banu isra'ila mutanen alaihi musa alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yana mitinta mana rayuwar banu isra'ila na ba ahlul kitabi ya ba da misalai da dama ya dinga karantar da sahabbai labarin waɗannan mutanen kwarai daga cikin jama'ar annabi Musa alaihi salam banu Isra'il akwai na kwarai manzo Allah yana ta karantar da sahabbai labarai masu ɗumbin yawa idan ka tattaro duka labaran da manzo Allah ya bada za ka samu galibin su labarin banu Isra'il kuma labarai ne da suka inganta suna cikin da hadisi masu yawa akwai ma bayanin abdullahi bin amr abdullahi bin amr saboda ya nuna mana yadda manzon Allah ya bada muhimmanci ya bada muhimmanci wajen karantar da labarai ingantattu game da bani isra'il yace kana nabiyullahi yuhaddithuna an bani isra'il annabin Allah ya kasance kan ba mu labarin bani isra'il mu sahabbai abdullahi bin amr annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna yana karantar da su labarin banu isra'il tun bayan sallar isha hatta yusbiha har sai gari ya waye in ji abdullahi bin amr zai dinga karantar da sahabbansa labarin banu isra'il tun bayan sallar isha'i manzon Allah bai tashi sai gari ya waye ma ya kuma illa li ummi salati ba abin da ke tada manzon Allah sai kawai girman sallah wato yana nufin ka annahu arada la yakunu illa ila fariba ba abin da ke sa manzon Allah ya tashi daga wannan wuri da ke karantar da sahabbai labaran banu Isra'il wato sai kawai dalilin sallar asuba wannan bayanin da Abdullah ibn Amr hadisi ne da yazo ingantacce yana sahih sunan Abi Dawud kitabul ilmi hadisi na 3666 ya tabbata cewa manzo Allah yakan kwana shur yana karantar da sahabbai labarai game da banu Isra'ila saboda akwai akwai akwai darasi da ake dauka shi shi da Ibn Khuzaima al-Imam Ibn Khuzaima yana da sahih Ibn Khuzaima yana da littafin hadisi wanda yana da cikin ingantattun da tafara kitai kitabu salat zama na farko shafin ɗari shida da hamsin da shida ya ce ba abdullahi bin amr kada ya bada labarin haka ba imran bin husayn sahabin manzo shi ma ya bada labari an nabi bi mislihi imran bin husayn shi ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwana tur yana ba mu sahabbai labarin banu isra'il don haka sai ibnu kuzaima ya ce ban nabiyu صلى الله عليه وسلم قد كان يحدثهم بعد العشاء عن بني إسرائيل ليتعبوا مما قد نالهم من العقوبة في الدنيا me yasa manzo Allah yake karanta da sahabbai labarin bani Isra'ila a bayan sallar Isha saboda labarin ya zama wa'azi ga sahabbai saboda labarin waɗancan da su ne suka gabaci al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin ya zama darasi ga na baya sahabban manzon Allah su ne suka zo a baya irin hukumar da Allah ya ba bani Isra'ila kaga idan manzo ya karantar da wannan labari za ka samu darasi a ciki idan kana da hankali wanda ya yi kaza ga abin da ya biyo baya kaga za ka yi haddara ma ma ma a'adda Allahu lahu min al-iqab fil akhirah bayan azabar da Allah kuma ya tanadi ga wanda ke irin wannan laifi a lahira lamma asawu rusulahum lokacin da su bani Isra'ila suka saba wa manzanninsu ولم يؤمنوا في إيمانهم sannan yakan ba da labari ga sahabbai labarin bani isra'il labari mai kyau saboda mai sahabbai sun koyi da wannan halin kaga kenan su bani isra'ila ba dukkan su ne mutanen banza ba yana da kyau mu lura da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki darasi game da rayuwar kuma musulunci an gina shi ne akan wani bangare na labarin shari'ar da Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam sai dai abin da kawai shari'ar da ta samu canji daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma matukar ba manzon Allah ya canza ba duk labarin da annabi ya bayar na banu Isra'il yana tabbatar da abin ne ga al'umma idan manzon Allah ya bada labarin banu Isra'il to yana tabbatar da wannan abin ne ga al'umma sai fa idan shari'a ta canza وجائز للمرء ان يحدث بكل ما يعلم ان الثاني ان ينتفع به من امر دينه بعد العشاء ثم ذاك سيد ابن خزيمه يجي كودا يجي an hana hira a bayan sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kad kana yasmuru ba'da isha'i fil amr min umur al muslimin amma ai ga shi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hira bayan sallar isha idan al'amarin ya shafi musulmai da ya shafi karantarwa ko ya shafi wani al'amari wanda zai kawo daɗin rayuwa ga musulmai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yakan wato yakan jira a dalilin sa bayan sallar isha amma matakar babu wani uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam baya jira bayan sallar isha kuma ya hana amma idan an samu al'amari mimma yarji'u ila manfa'atihim ajilan wa ajilan dinan wa duniya ya zama idan akwai al'amarin da jama'a za su amfana da shi a rayuwarsu ta duniya ko ta addinin su to akan wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hira a bayan sallar isha saboda neman cimma wannan wato fa'idar da ake tsammani samu yace wa kana yuhadithu ashabahu an bani isra'il li yantafi'u bi hadithihi me yasa yake karanta da bani isra'il har yake karanta da sahabbai labarin bani isra'il saboda sahabbai su amfana da labari don haka yasa ko da tatsuniya ne tatsuniya waɗanda suka tsara shi ai sun tsara ne saboda aka samu ilimi a cikin sa to bari kuma labari da ya zama na gaskiya daga bakin annabi Muhammad kuma Allah ya faɗa shi ma cikin Al-Qur'ani a suratul Yusuf ayat 111 ya ce akwai bambanci tsakanin tatsuniya da irin labarin da kan zo cikin alkur'ani da kuma labarin da ke zuwa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab labarin da Allah ya ce a cikin sa akwai abin lura ga masu hankali ashe kaga labarin darasi ne idan kana da hankali ma kana hadisan yukfar ba tatsuniya bane ake kirkirowa abin bai auku ba a gaya muku la ba haka bane النبي بايع كريا صلى الله عليه وآله وسلم ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء idan ka ji manzon Allah ya karanta da wani labari to yana gaskanta labarin da ya zo gabanin zuwan alkur'ani ko ko yana ƙara bayani saboda a fahimci magana da take cikin alkur'ani wa hudan wa rahmatan li kauni yu'min don haka duk labarin da Allah ya kawo cikin alkur'ani yana zama shiriya yana zama rahama ga mutanen da suke imani labari irin na alkur'ani labarin da ka fito daga bakin manzon Allah darasi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karantar da sahabbai labaran banu isra'il don su samu darasi a ciki kuma har ma ya kwana shuru yana wannan karantarwa saboda muhimmancin ilimin da za a samu a ciki malaman tafsiri suna magana a kai kamar Abdulrahman kamar ibn sa'di wanda ke faɗa a cikin tafsirinsa ya'tabiru da biha ahlul khair wa ahlul shar idan mun so ba da labari kaga mutane za su lura da wannan labarin za ka gane mutanen kware za kuma ka gane bambancin na kware daga banza wa anna man fa'ala mithla fi'lihim la lahu ma la min karama aw ihana idan annabi ba da labari kaga za ka gane in ka yi irin abin da labarin ya karantar to za ka samu sakamako idan mai kyau ne ka samu mai kyau in mara kyau ne to mara kyau ne zai zo gare ka don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka kuma abin da yasa manzon Allah ma ya mai da hankali gaba da labarin banu Isra'il saboda umarni ne da Allah gare shi Allah ya masa umarni a suratul a'raf ayat 176 tana zuwa nan gaba insha Allah inda Allah ya cewa faqtu fil qafafa la'allahum yatafakkarun Allah ke gaya wa annabi ka karanta musu labari akwai fatan su yi tunani wannan labarin da za a gaya kaga labarin da mutum ke badawa a shi akwai gani saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin bani Isra'il wallahi wani yankin umurnin Allah ne wani yanki na isar da sakon Allah ne sannan a labarin akwai darasi ga mai hankali wannan yasa malaman tafsiri suke ɗaukan labaran da suka fito daga bakin manzon Allah da muhimmanci wajen fassara ayoyin alkur'ani da warware mushkiloli da ake samu na fahimtar ayoyin alkur'ani ko labarai da suka zo cikin alkur'ani da in ka duba muqaddima ta at-tahrir wa tanwir tafsir ibn ashur mujallad na farko shafi na 64 at-tahrir wa tanwir sai da yayi babi akan muhimmancin labarin banu isra'il kaga Allah ya tabbatar mana ba na banza bane dukkan akwai na bare saboda haka manzon Allah yake ba da labarin banu Isra'il akwai hadisin Jabir Jabir yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahaddathu an bani Isra'il ku ba da labari game da banu Isra'il fa innahu kana fihi ma'ajib dan ku akwai abubuwan mamaki tare da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai abubuwan mamaki a tare da su don idan ana ga maka labarin banu Isra'il wani in ba dan labari ya zo cikin alqur'ani ko hadisi manzo Allah ba sai ka gare ka anya dan adam zai iya yin haka suna da abin mamaki mutane ne waɗanda suka yi izgilanci ga manzanni suka yi wulakanci da manzannin Allah amma cikin su an samu da kwarai lokacin da manzon Allah ya gaya masa habbai haka sannan sai ya ci gaba da ba su labari yace kharajat qa'ifatun minhum an taɓa samun wata jama'a daga cikin bani Isra'il da suka fita bayan gari kaga manzon Allah yace ku ba da labarin bani Isra'il تحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب وبعد labari game da bani Isra'il saboda akwai abubuwan mamaki a tare da su sai manzo Allah shi ba ya fara ba da labari yace wata rana wasu mutane cikin bani Isra'il sun bi bayan kai fa aka masu baratan min makabiri sai ga cikin sabon wata makabarta daga cikin tsofin makabartun gari su bani Isra'il daga cikin gari sun fito bayan gari sun tafi makabarta فقالوا sai suka ce ran kun laila raka a ne zai hana mu sallah raka a biyu wa da'awna Allah ta'ala mu roki Allah yukhriju lana ba'd al-amwat yukhbirna an al-maut mu roki Allah ya fitar da wani daga cikin matattun da aka binne a gurin nan saboda ya bamu labari yaya fitar rai yake yaya mutuwa take bari Ibrahim kaga wannan abin mamaki mutum ya je bayan gari ya haka na'am wannan ba daidai bane a sunnar manzon Allah ba daidai ba ne yana daga cikin nau'in addu'ar da Allah ya hana Allah ya hana ka yi addu'a a kan abin da ya riga ya hukunta mutuwar sarki Allah kana so ka tada min matacce kamar yadda da Isa ya yi yana daga cikin nau'in addu'ar da malaman sunna suka ce Allah madaukaki ya haramta shi ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bare ma sallah a makabarta ba shi da kyau musamman idan ya zama su ba babu ganuwa tsakaninka da makabarta ne cikin ainihin inda aka killace makabarta malamai na kyamatar yin ibada a wannan wuri don yana iya ɗaukar siffa na bautan mamata ɗin maimakon bautan Allah to amma dai su zamanin su sun yi kuma ba a sani ba shin a waje suka yi ko ciki annabi da ya ba da labari da suka sallah suka ce eh ya kamata mu fa fa'amu suka yi sallah suka ce ya Allah ka fitar mana da wani daga cikin matattun nan dan ya ba mu labarin yaya mutuwa take tunda in ba wani ya mutu ya dawo baya za a yi a san labarin mutuwa saboda ka fi suna roƙon Allah ya mutu wannan to bai da ba mun kaza Allah ku ya rashi addu'a nan suna nan sun yi sallah din idin kwala a rakatun ra'akatun min kabari sai ga wani mutum ya leko kansa daga kabari kan kawai ya leko da shi habashiyar sannan mutumin makarbata a wata riwayar hadisi na hancin surikin surikin launi yake da shi wato irin wanda aka samu kamar an yi aure tsakanin bakin fata da farar fata da haife shi ya zama shi ba baki ba bakari har har ma kun iya gane halittar sa ya kullo kansa daga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina ainihi asaru sujud a tsakanin idanunsa akwai alamar sujuda ya nuna cewa alamar musulmi ne alama ta musulmi tana tare da shi amma dai ba ba ya tabbatar da cewa na kwarai ne fa kana sai wannan mutumin da ya leko kansa sai ce ya haɓa ya fi waɗannan mutane me ya kai ku irin wannan zangaɓo haka ku roƙi Allah ya kada ni ma'aratu ilai me kuke so in muku haka za ku roƙi Allah ya kada ni kaga ya gane ko wallahi la kan muslimin munzu li ati sadaka wallahi shekara dari rabuwana da mutuwa yau rabuwana da mutuwa rabuwana da mutuwa shekara dari yau amma ba ma sakara kani hararatu mauti hatta kana tilana ban bar jin radadin mutuwa ba har zuwa yau din nan shekara dari da mutuwa ta ban bar jin daɗin fitar rai ba hatta kana tilana sai yau da shi ba abin da ya tare na ya baki kuna son sake samun zafi na biyu ke saboda kare abin da muke so da ku wani kuma ta'ala an yi da ni kama kun Allah ya mai da ni yadda nake da ba wai a dawo a yi ba sai rayuwa ta kamar yanzu za a fitar da ranna saboda idan za a sake fitar da ransa kaga zai sake shiga sabuwar jarabawa shekara ɗari ɗari ya ɗauka yana jin zafin fitar rai to yanzu idan Allah ya dawo da rai kaga za a sake cirewa don ba a tafiya lafiya da ne dole sai an sai an karba saboda ka shi abin da yake roƙon su su roƙi Allah tabaraka wa ta'ala tun da sun iya roƙon Allah ya kada shi ya ba su labari game da zafin fitar rai to yana son ku kuma ku roƙa mar Allah madaukaki ya mayar da shi yanda yake a da ba wai ya dawo da shi a halinsa na yanzu ba domin a halinsa na yanzu a halin mai rai za a sake fitar da kaga wahalar da ya sha ɗin zai sake shan irin don haka shi yana son a dora shi akan abin da ya riga ya gabata ne kar a dawo da shi baya wannan yana cikin al-musannaf da Ibn Abi Shayba musnad al-Imam Ahmad ya kawo da kitabun Zuhdi don haka yasa malamai suke kawo hadisin nan ta wajen bayanin abin da zai sa ka kyamaci duniya abin da zai sa ka kyamaci duniya ka rika tunanin lahira az-zuhd al-Imam Abu Ya'la ya kawo shi kuma labarin ya inganta yana cikin da sahiha hadisin 2926 wannan hadisin yasa malamai ke cewa ba ba wai dan mutum yana da alamar hudu a goshinsa wannan shi yake nuna na kwarai ne domin shi wannan mutumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yake lokacin da ya riko kansa daga kabari baina ainihi afar sujud a tsakanin idanunsa akwai alamar sujuda akwai irin wurin nan da ya yi sujuda kanta na sujuda a goshinsa amma kuma bayaninsa ya nuna cewa shi ba na kwarai ba ne don na kwarai ba zai samu zafin fitan rai ba a tsawon shekara ɗaya ya nuna cewa ba da kwarai ba ne don haka wannan kada ya nuna maka cewa ai musulmi na kwarai mai ibada ma ga shi ya ɗauki shekara ɗari yana jin zafin rai zafin fita rai ba yana nuna cewa mutumin ba na kwarai ba ne dan da na kwarai ne ba zai samu wannan wahala ba tunda Allah madaukaki cikin Al-Qur'ani ya gaya mana la khawfun alaykum wa la antum tahzanun babu bakin ciki gare ku babu tsoro gare ku idan ku babu tsoro ga mumini sai za a yi samu shekara ɗari yana jin da zafi da raɗaɗin cikin rai Allah ya samu kai wannan yake ishara da cewa mutum ba na fare bane a nan manzon Allah ya ba mu labari labarin game da banu Isra'il kaga labarin wasu na farai daga cikin banu Isra'il suka yi wani abu me suka aikata sallah saboda me saboda Allah ya fitar da wani daga cikin kabari ya ba su labari yadda mutuwa take manzon Allah yana ba da labarin nan don me don su sahabbai su samu darasi cikin wannan labari ka gane cewa komai da yawan mutuwa tana sannan ka gane cewa fitar rai yana da zafi gaba waɗannan su ne garuka da mazan Allah ke bada kamar malamai waɗanda ke rubuta littafai kitabun suhudi da kuma ashirar kufa'a galibi za ka ga suna fasa wannan labari hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yarda a tazkira fi ahwal al-mawta na al-imam al-qurtubi da littafai da suke magana game da alamomin tashin kiyama idan malami yana so magana game da misali na rakatin fitar rai to sai kawo maka hadisin jari hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai labari Abu Hurairah akwai labari na Abu Hurairah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayar nan ma game da mutanen kwarai cikin banu Isra'il Abu Hurairah ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce ishtara rajulun min rajulin ikara lahu wata rana cikin bani Isra'il an samu wani mutum da ya sai da gonarsa al-iqar shine al-ard al-aqar shine al-ard wato gona mutum yana da gona ya da mutane guda biyu dukkan su bani Isra'il wannan yana da gona ya sayar ma da yau النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب wannan mutumin daga cikin bani Isra'il da ya sai wannan gona ya tafi gona yana huda ko ana ana da gyara za a kama noma sai ya bankaɗo wani tulu na zinari yana ɗan tara ƙasa ƙasa na fashewa sai ka tulu cike da zinari tulu ku kaga ya cikin ya girma a babba babban tukunya an cika da dinari an binne a wurin sai ya dauka da ya dauka sai ya dauka saboda shi da kaga in kai ne za ka ci kai babban sa ka sai gona mai albarka gona mai albarka saboda cikin ka kasan tulun dinari a binne abinda manzo Allah yake so ya karantar da mu a nan shine darasi game da tsoron Allah ya samu tuzun zinari a binne a cikin wannan gona da ya tone ya kai gida bayan ya gama aikinsa sai ya kirawo mai gonan da ya kai gona a wurinsa fa qala lahu alladhi ishtara al-afar khudh dhahabaka minni wane gonar da ka sai da min naka je zan yi aiki sai ga ina tono tudu na zinari ka ga shi nan saboda ka wannan tudu na ka ne dan ni gona da na saya ban sai zinari ba dauki abin ka kai inna inni inna mashtaraitu minka al-ardh ni abin da na saya gurin ka kawai ita ce gona dan haka ba da bukatar wannan zinari yanzu ka ga in haka ce zinari guda ɗaya ba wai wanda ya kai girman tudu ba ba kuma a ce cikin tudun ba ka suranta a ce zinari guda ɗaya an ba zinari guda ɗaya wanda na zobe ne in ka yi sa'a ka kan samu jari a kanka jari gaba ɗaya wanda za ka dogara da shi a dalilin wannan zinari guda to kaga kenan zinarin da ke cikin tukunya ya fi gonar ba albarka ya fi gonar tsada amma shi ba damuwarsa ba kenan damuwarsa halaliyarsa damuwarsa halaliyarsa ba zuciyar wani ba saboda ka ce ni ban sai zinari wurin ka ba gona na saya walam abta minka zahaba ban sai zinari wajen ka ba wa qala allazi ba al-arba shi ko wanda ya sai da gonan ba sai ya ce masa eh haka ne amma inna ma bi dukan arba wa ma fiha idan mutum yake ya sai da gona shi yakan ce banda wani abin da aka samu a gonar ai in ka sai da gona to da ciyawar gonar da tohon gonar duk abin da aka samu cikin wannan gona ai ka sai da shi kenan saboda haka ni na sai da ma gona ne da abin da ke cikin gona don haka ni ba zan karbi zinari ba ba na ba ne na Allah ka ba wannan yana karbi zinari wannan ali ba zan karba ba yanzu kana ga irin wannan jayayya za a same shi a yau a kar ka ce ba za a akwai magana da muke kenan ba a rasa na kware na tashin kiyama amma dai kai kanka ka san da mamaki saboda na banza kenan Allah ya kare subhanallah wannan ka karba wallahi ban karba sai dai ka faida aboka ni ko ba zan dauka ba a'a rigima ta kaure fa sai an nemi alkali wai sai an nemi alkali wannan yana ba ni son zinare wanda ni ma ba na fata haka ma ina rajulin suka je ga wani mutum fa qala alladhi tahakama ilayhi wanda aka kai hukuncin gare shi in kana duba sharhin hadisin a wani labarin ana cewa annabi dawud alaihi salam shi ne wanda ya raba musu gardama amma dai manzon Allah bai bai bayyana wanda ya raba gardama ba sun je ne wani mutum wanda kowannen su ya yarda da addininsa da halinsa suna son shi wannan mutumin ya raba gardama shi wannan mutumin sai yake ana kuma wani da shi dukkan kuna da yaya فقال أحدهم علي بالكين في سيلي غلام إلى العالمين وقال الآخر لا يكون ليس لي جارية إلى لأمك kace to an gama an kini gulamar jariya kai yaro ka ya auri yar wannan sadakin auren a cire daga tulun hidimar auren ya zama daga dinari wato an ko ala an tufi himamin wa tafadaka bayan an gama hidimar aure sun samu jari a da ya rage ku ba da sadaka ga Allah suka ce sun mun kaga an rabu lafiya ka duba karfin addini don haka idan aka ce cikin ku akwai na kwarai kar ka ɗauka na kwarai din nan ba da bune na na kwarai na kwarai wanda ba ko a yanzu samun irin su kaɗan akwai na kwarai cikin banu isra'ila kamar yadda manzon Allah ya faɗa haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba akwai misali da ya taɓa bayarwa da mun karanta hadisin nan bayan hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kana rajulan min bani Isra'ila mutawafiyayn an taɓa samun mutane biyu cikin bani Isra'ila yan uwan juna fa kana ahaduhuma yuzlibu daya ai abokan juna daya yana laifi wa wal akharu mujtahidun daya kuma mai kokarin riko da yake ibada da ibada yana dagewa wajen ibada abokan juna ne mutum guda mai laifi amma ɗayan ba Allah ya taimake shi da tsayuwa kan rafi fa kana la yazalu mustahili ya rasakar ala zambi shi wannan mai kokarin ibada sai zama baya kullum yana kushe ma wancan mutumin mai laifi ko haɗuwa su kai sai ya bata shi yana aibata shi bai kuma yana cewa afkar arake mana wannan irin zubi ya yi yawa wani arake to Allah in duk inda suka haɗu sai ya aibanta shi shi mutum mai riko da addinin yake wulakanci ga wancan wanda bai riko da addini fa wata da kuma yawan alaƙar da wata rana ma sai ya rasa shi ga yana aikata laifi fa kana da kuke ce akbar a je rage a je rage a ji tsoron Allah akwai ranar mutuwa sai shi wancan abokin nashi mai laifi ya ce halli ne wa rabbi kai ka rabu da ni ka banni da Allah da ya halicce ni ka banni da Allah da ya halicce ni sakon ka nake ba sai nake saba ba kaga ya bashi amsa a bashi rai amma amsa kuma gaskiya ce ya tarar da shi yana sakon Allah a rage mana wani a suna za a mutu yace ka rabu da ni da Allah da ya halicce ni ba ruwanka tunda ba kai bane ka halicce ni kalin ta Allah abu isa alayya rakiba shi an turo ka ne Allah akwai inda ya ba da hujjar ya turo ka ka zaune mai kulawa da addini na babu inda Allah yake ka kula da addini na ka kula da naka sai shi kuma da sai ba da shi wallahi la ya kafara Allah malaka sai dai wallahi Allah bai gafarta ba na yi ta ma wa'azi amma ka ki ma gane ba ka ji ya shi wallahi Allah bai gafarta ba wannan kalma ba karamar kalma ba ce wajen Allah ko ya ce la yudkhiluka aljanna wallahi Allah bai shiga da kai aljanna sai dai riwaya ba baka ba baka ba ba ba ana nan yau da gobe Allah ya alkira yi wanda yana nuna cewa shi wanda ya faɗi wannan kalma bai gane ya faɗi kalma ba ba bai tuba ba har dai ajalin bai zo ajalin bai zo wanda wannan labari yana nuna cewa shi na bare ya mutu a halin bare na banza kuma ya mutu a halin banza amma dai dukkan su musulmai banu isra'il fattama'a inda rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari abinda zai auku ranar misali sun haɗu wajen Allah fa qala li hadha al-mujtahid sai Allah ya tambayi shi wancan aboki mai kokarin addini Allah ya ce masa a kunta bi aliman shin ka san wani abu game da ni bi ma'ana kai ne mai sanar da ni abin da zan hukunta mu bayi aw kunta ala ma fi yadayya qadir ko ko kai kana da iko game da abin da ke hannuna na yin azaba ga wani ko ya sai ma wani don wannan aikin Allah ne shi kadai kai kana da ikon gafarta ma wani ko ko yi ma wani azaba wa qala lil muslim sai Allah ya ce ma wancan da ya mutu yana laifi wancan fasikin sai Allah ya ce masa idhab fadkhul janna bi rahmatik ka je ka shiga aljanna saboda rahamarka Allah ya ce ma wancan mutumin manzan je ka shiga aljanna saboda rahamarka wa qala lil akhar wannan ku da ya mutu yana dakewa wajen riko da addini har yake wulakanta wani har ma yake ganin kafiri ne sai Allah ya ce wa kullu malaiku ishabu bihi ila nar sai da shi wuta ku kai shi wuta shine Abu Hurairah yake cewa wallazi wallazi nafsi bi yadihi لتكلم بكلمة أوبقت دنيا وآخرة كذا يا أبو كلمة تسمي كلمة دنيا لنهاية يا أبو كلمة كلمة تسهلك حديث يلا صحيح سنة أبي داود حديث ندوه سنة أبي ترى لكم صحيح الجامع صحيح حديث ندوه سنة أبي سنة أبي سنة wannan yasa duk malaman da suke rubutu akan aqida duk malaman farko in ka buɗe littafi da wuya ka rasa wannan hadisin da wuya ka rasa wannan hadisi a cikin littafin aqida in ka duba sharh al-aqida fi fahawiya ibn abi zaid al-hanafi ya kawo wannan labarin hadisi yana mujallad na bisafin dari hudu talatin da bakwai yana cewa wannan yana daga cikin hadisai da suke tsawatar mana cika baki da imaninmu da kuma raina addinin wani abu ne wanda Allah bai kar ka yarda ka cika baki da addininka bare har ka rena asirin wani bare har ka hangi makomarsa waɗannan suna cikin dalilai da ke nuna tabewan bawa tun daga duniya Allah ya kare domin duk mutumin da ya ga ya karkata har ma yake ganin wasu kazamai ne masu laifi yana ganin waɗannan yan wuta ne wannan mutumin kaga misalin rayuwarsa bai bambanta da wanda mazan Allah ya bada labari labarin da Isra'ila din nan ba bambanci yanzu mutumin da zai zama yana cika baki tsayuwarsa a kan addini har yana ne da addinin wani kaga misali saka yayi kama da wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo haka shi ne ibnu abi zaid al-hanafi yace wannan hadisi yana daga cikin dalilai da yasa mu ahlus sunna la nashhadu ala alayhi illa bi amri tajuz ma'ahu sha'ara ba ma kafa shaidar aljanna ko wuta ga wani sai idan hujjar aya ta alqur'ani ta zo ko ta hadisin manzon Allah idan babu aya babu hadisi babu cewa wani dan aljanna ne sai dai ne sai dai mai barbata duk kyawun aikin sa sai dai mu ce wani kan akwai kokarin ko da addini akwai fatan yana cikin masu tsira amma ba ka da iko ka yanke hukunci ka ce ai wani dan aljanna ne fa innahu min a'zami al-baghi an yushhada ala mu'ayyan anna Allah la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu bal yuqadiruhu fil nar yana daga cikin mugunta mafi muni ka dubi musulmi ka ce Allah ba zai gafarta mishi ba ai zai shiga wuta zai dawwama ka ayyana shi wannan ba karamin hadari bane Allah ka kare mu je aya ta gaba
وقطع معهم اثنتي عشرة أسباط الإمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا وهم يظلمون
Allah madaukake yana ba da labarin banu Isra'il zaman da annabi Musa alaihi salam ya yi da su da irin ni'imar da ya yi musu wa qatanahum fatai asharata asbab mun yanyanka banu Isra'ila sun koma jikoki goma sha biyu idan aka ce al asbab kamar da Imam Qurtubi ya fassara الجامع لأحكام القرآن مجلد رقم شاشة عليه سبعين بيو الأصباط بمعنى القبائل واهبها صدق أكن الأصباط waɗannan da Allah mulki ya ambata game da tarihin Bani Isra'il Allah ya rarraba zuriyar Bani Isra'il sun koma kabilu goma sha domin Annabi Ibrahim alaihi salam shine kakan banu Isra'il kuma shine kakan Larabawa. Annabi Ibrahim alaihi salam ya haifi yaro shi da Annabi Isma'il. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyarsa ta fito ne karkashin Annabi Isma'il. Sannan Annabi Ibrahim yana da yaro kanin Annabi Isma'il shine Annabi Ishaq. Annabi Ishaq alaihi salam zuriyarsa don shi ne ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ne wanda ke da ƴaƴa goma sha biyu waɗanda suka zama su kabilu suka zama kabilu da zuriyar banu isra'ila aka ce banu isra'il ana nufin banu yaqub alaihi salam don haka in ka lura dukkan da larabawan da banu isra'il dukkan su jikokin annabi ibrahim alaihi salam to amma sai aka samu bambanci ta gefen annabi isma'il ta gefen annabi Ismail ana cewa kabilu Suriya ana kiransa kabila kaga larabci ke ta gefen annabi Ismail ba a cewa kabila sai a ce al'abba amma duk ma'anar su da da kulli sittin naqib wannan rahama ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ni'imar da Allah ya ba banu Isra'il idan aka ce an karkata zuriyar banu Isra'il sun karrama kashi goma sha biyu kaga ai taimako aka yi saboda yadda za a yi a gane tarihin wani sai a ce wani ai ya fito daga gidan wani su ne zuriya na kabilar wani to wata hanya ce ta saukin gane tarihi ta saukin gane asali amma inda ba a ce an rarraba kabilu ba to babu shakka gano tarihin mutum yana zama da wahala don haka yasa kabila take cikin ni'imar da Allah ya maka sadaka wawware kabilu da Allah ya cewa ka fito daga kabila kaza wani ya fito daga kabila kaza ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah gare mu mu yan adam saboda ta wannan hanya muke bambanta juna in ba dan akwai kabilu ba fa ba za mu iya bambanta juna da sauri ba to haka ba ƴaƴan mutum guda idan zuriya ta yi yawa sai a sai a ware a kasuwa a tsakanin sannan cikin kowane wata kabila daga cikin kabilu goma sha biyu na labarin Isra'il sai Allah ya sa musu shugaba Allah da kansa ya naɗa kowace kabila daga cikin kabilu goma sha biyu nan na banu Isra'il kowace kabila ya zama an sa masa shugaba shi ake kira na Ibn sun zama da Annabi Musa alaihi salam wanda bayanin sa yana farkon suratul ma'ida aya ta 10 wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il wa ba'athna minhum 12 naqiba 12 naqiba annaqib shine shugaba ga kabila kaga anan yake wa qatta'nahum 12 asbab mun rarraba su bani Isra'ila sun koma kabilu goma sha biyu sannan a suratul ma'ida Allah ba ta ce mana kowace kabila kuma mun saka mata shugaba guda daya wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan zai yi idan Allah Musa zai yi magana da Bani Isra'il ba dukkan su bane sai a kira waɗannan wakili goma sha biyu shi abinda Allah Musa ya da kuma ya zama sako ne na Allah sai isa ga saura ba sai an tara su gaba ɗayan su ba wa auhayna ila Musa sannan daga cikin ni'imar da muka yi wa Bani Isra'il alaihi Musa alaihi salam yana tafiya da Bani Isra'il muka yi wahayi gare shi da dukkan kafurar kawun lokacin da mutanensa suka neme shi ya shayar da su ruwa al-istiqa'u shine neman ruwa banu isra'ila sun nemi a basu ruwa saboda suna tafiya tunda Allah ya Allah fir'aun da musa ya san da su da su wannan koji zai kai su saboda Allah ya rufa kawai to ana cikin tafiya ya zama to babu ruwa tare da su istiqa'u kawun lokacin da jama'arsa suka nemi shayarwa wajen annabi Musa وقت استسقائهم لما أصابهم الأطش في الدين suna cikin wannan tafiya ya zama Allah ya sa musu alamin kishi sai muka yi wahayi ga Annabi Musa da ya Allah subhanahu wata'ala annabi wa rabbi afa kal hajara ka buki wannan dutse da sandar da sandarka fan bajatat min husnaka ashraka ay sai ga mabukkuka goma sha biyu sun fashe daga cikin dutse idan aka ce in bajatar al-indija ba da shi ne ake kira al-indija ya sa wata ayar za ka ga an sa an kawo kalmar da ba wannan ba fan bajatar min husnata asharata aina sai aka samu mabubugan ruwa daga cikin dutsen sun fashe daga cikin dutse an samu har mabubuga guda goma sha wannan ni'ima ce ta Allah da bani Isra'ila kamar yanzu da ce an buɗe famfo an yi masa kai goma sha biyu haka a musa Allah yake bugi dutsen da sanda yana guda sai ya zama jikin dutsen ya fitar da ruwa aka samu idanu goma sha biyu fan fajara min mutlaka ashara ta aya wato bi alashi Allah kaga Allah ya fitar da idon ruwa gwargwadon yawan kabilun bani Isra'ila gwargwadon yawan kabilun bani Isra'ila kullu tibtin ayyun yashrabuna minha saboda haka kowace kabila tana da idon ruwan da za ta ɗebi ruwanta ba tare da an samu gardama ba shi ne abin da Allah ke nufi da cewa kad alima kullu unasin mashrabahum dukkan mutane sun san mashayar wato kowane kowane mutum ya san mashayarsa saboda ta san zuriyar wani ne kai saboda haka ga inda idon ruwan ku yake ba ita kada yake ni'imar ba wa zallanna alaihimul gamama mun yi musu inuwa da girgije ga jimare Allah ya kuro ya zama yana muku inuwa wannan inuwar kuwa ba wai tana ruwa da kuma ne ba ta ruwa da ja'alna zumalan alaihim fi tihi yasiru bi tayyi wa yuqimu bi iqamati idan suna tafiya ga jimare yana tafiya yadda ka san kana rike da lema haka wannan ga jimare yake bin saman kan banu isra'ila in sun tsaya ya tsaya in sun yi gaba ya matsa duk inda za su tafi bayan da za a yi rana ta tabbata suna cikin inuwar Allah tabaraka wa ta'ala ga kuma ruwan sha Allah ya isar musu ga yamin wani wanda Allah ya masa irin wanda ni'ima cikin banu Adam babu kama da yasa Allah ya musu ni'imar da bai wasu mutane ba kuma nan ba zai kare ba Allah ba ke ce wa anzalna alaihim manna wa salwa mun saukar musu da almannu da salwa almannu da salwa bayan da aka ya gida shi saboda ne saboda an samu sabani game da fassarar waɗannan kalmomi guda biyu illa dai Allah yana tabbatar mana ya saukar da wani abinci ga banu Isra'il suna abincin almannu da kuma asarwa fassara asarwa yana da sauki amma kamar almannu akwai sabani mai yawa sai Abdullah bin Abbas na cewa kana mannu yanzu alaihim alal ashari yana sauka ne akan itatuwa kaga ina ta yana sauka akan itatuwa wato daga sama Allah ke saukar da wannan abincin sai a hau a dauka ya za a yi ka bayyana sunan shi babu saboda haka Abdullahi bin Abbas yana nuna cewa wani irin abinci ne da Allah ke saukar musu daga sama fa yuhduna ilayhi fa ya'khuduna minhu ma sha'u saboda haka da safe sai mutum ya taho kawai ya diba ya ci abin da zai ci ya kushi al-imam mujahid ba yana cewa kamgar ce wato kamar danko wanda ke cikin bishiya jikin bishiya ana samun danko irin wannan karo da ke fitowa jikin bishiya to karon nan na cikin bishiya shine almanu a zamanin annabi Musa alaihi salam wannan karo din haka Allah ke fito da shi a matsayin abinci suna tauna suna ci kuma har yanzu akwai wadanda ke amfani da irin wannan danko din a matsayin wato abinci ko kuma wani magani to kai da zalika wanda shi kansa ibnu kafir yake cewa wa zahir wallahu a'lam annahu kullu man tanna Allahu bihi alaihi min ta'am wa sharab idan aka ce almanu mafi dacewa wato shi ne dai Allah ya saukar musu da wani abinci ko kuma wani abin sha wa gaira zalika mimma zai ka zama fi amalin wala kan ba aiki suka yi kafin suka samu abincin ba ba kamar kai bane ka je gona ka yi noma sannan ka samu abinci ko ka je kasuwa ka yi awu kafin ka samu abinci na ba wahala haka da kurum Allah ke saukar musu da abinci daga sama amma sarwa fa ita sarwa akwai bambanci da almanu almanu rashin fassara jahilai ba amma afarwa galibi sahabbai da yawa suna fassara ta da mafarwa abin da ake cewa fasaru fakara da wani tsuntsu da ke yawo daji kamar mai siffan kamar kasa haka ko ko sheka wasu ke fassarawa da da tabara amma asali asarwa wanda sahabbai ke magana a kai shine halittar tsuntsu wanda ake kira mafarwa wanda ke yawo a daji ƙananan wasu tsuntsaye na da suna yawo a daji haka Allah yake fassar muku to galibin sahabbai sun fassara da wannan to kamar fassara an farwa da wannan babu da kuma wannan tsuntsaye za su taho ne Allah ya riga ya shirya muku ba wahala babu wahala kamar mafarwa da kasa ne fakara a daji kama ka idan kana kan karamin karko bai da to su waɗannan abin da ta Allah ya saukar da sanwa gare su a irin wannan siffa saboda nuna maka kana ma gida tsuntsun zai biyo wurin ka zai zo har gaban ka saboda dama Allah ya halice shi ne lokaci zai zo gare ka ba wahala mai Allah yake ce musu kudu min tayyibat ma razaqnakum ku ci daga dada da na abincin da muka arzuta ku wa ma zalamuna amma ne Allah yake ba su zalunce mu ba walakin kanu an su kawo yanzu sai dai kawunan su suka zalunta Allah ya musu ni'imomi da yawa ne aya ta gaba take cewa وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية لوكاشن دا aka ce ku zauna cikin wannan garin wato Allah yana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya ka gaya ma ka gaya ma jama'ar ka labarin bani Isra'il iskila lahu lokacin da aka ce ma bani Isra'il uskunu hadhihi alqarya ku zauna cikin wannan alqarya din sun bar masa suna da tafiya gabas suna tafiya tare da annabi Musa alaihi salam wannan gari shi ba akwai sabani game da shi wani gari ne shin Qudus ne a amma dai labarin da ya shahara kamar yadda aka samu daga Abdullahi bin Abbas babbar da yake cewa wannan alƙaryar ita ce ake kira Ariha alƙaryar da Allah ya ce ma banu Isra'ila su shiga ita ce ake kira Ariha wato alƙaryar ta Al-Jabaru wanda labarin su yake suratul suratul Ma'idah وهي من أكثر المدن a duniya a yau a yau din nan wannan garin yana cikin garuruwan da suka fi dadewa idan kana neman gari da yake tsufa a duniya to ka nemi ariha amma a yanzu a kira sa ariha suna kira shi jericho yana cikin palestine suna kira shi jericho suna wannan gari yana nan a cikin palestine gari ne wanda ke dadadde kuma ya samu albarka saboda ya samu tarihi na littafin da Allah mu ya sauka labarin gani yana cikin taura injili yana cikin alkur'ani Allah mu kuke cewa mun isra ku shiga wannan gari idan kun shiga wa kulu min ha haythu shi'tu duk abin da kuka ga dama cikin garin an halaka mu ku dubo ta ni'ima ta Allah saboda ba ko yakan zo gari sai ya tarka cikin garin bai gare shi ba to Allah ya halaka ma duk abincin garin da wanda a kankaran wanda za ka iya ci da wanda ba za ka iya ba wato Allah ya halatta musu amma abin da ake so da ku shi wa qulu hisbatun wa dkhulul baba sujada ga wata kalma da za ku rika faɗa kafin ku shiga wannan gari ku rika cewa hisbatun da aka yi abin da ake cewa hisbatun kamar yadda manzon Allah ya fassara akwai hadisi Abu Hurairah akwai hadisi Abu Hurairah yana sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kila li bani isra'il lokacin da bani isra'ila za su shiga wannan gari ariha wato jericho an ce udkhulu baba sujjadan wa qulu hitbatun idan za ku shiga wannan gari ana son ku faɗi wata kalma kalmar ita ce ku rika cewa hitbatun menene ma'anar hitbatun al-imam an-nawawi a sharhin hadith yana sharhin sahih muslim shi da sharhin 363 abinda Allah ke cewa قولوا حطة معنى تشيري مسألة لا هي حطة وهي أن يحط عنا خطايانا roƙonmu ga Allah kafin mu shiga wannan gari shine Allah ya gafarta mana shine ma'anar kitwa wato roƙonmu ga Allah buƙatar mu wajen Allah kafin mu shiga wannan gari shine Allah ya yafe mana abinda Allah ke so ku faɗa kenan wa qulu kitwatun kaga ya ya samu fassarar hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ko duka cewa Allah ka yabe mana sannan wajen shiga din fa ana son ku yi wani abu ku shiga da sujuda wani kulun baba sujjadan ku shiga kofar garin da sujuda wannan ke sa malamai suke cewa ita sujuda tana da lauka da yawa ita sujuda tana da nau'uka da yawa dan da yawa mutane idan aka ce sujuda suna ɗauka mutum ya dora koshin sa kasa la kalmar sujuda ta buɗa ma'ana da yawa cikin alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin mutum fatawa mujallal na farko shafin gari uku har zuwa shafin gari uku da saba'in da bakwai idan aka ce ku shiga garin nan da sujuda ai kaga yace fala yumkin at-dukhul bil jabhati ala al-ardh idan sujuda dole goshi a kadan ya za a yi mutum ya shiga garin da sujuda zai yi ta jan goshin nasa kenan har zuwa cikin gari ba ba haka Allah ke ba haka ba me ake nufi ruku'u dan haka ruku'u da sujuda suna da ma'ana guda a cikin alqur'ani ruku'u da sujuda suna da ma'ana guda a cikin alqur'ani inda zaka dauko kalmomin ruku'u da kalmomin sujuda za ka samu suna tarayya wajen ma'ana yadda Allah ya ambace su a cikin littafinsa kuma ita kuma ga tarihin larabawa larabawa sukan ce sajadatul ashjaru idza amalat harri idan aka yi guguwa sai itatuwa suka karkace guguwa mai tsanani ya taho gari idan guguwa ta tsananta za ka samu ko gona ne za ka ga amfanin gona ya kwanta bishiyoyi sun laukace kamar za ku faɗi to larabawa sai su ce ga itatuwa sun yi sujuda a hali itatuwan su riga sun faɗi haka ba sun karkata ne saboda wannan guguwa da ake amma larabawa suka ce sun yi sujuda a ce kaga kun asali ma a harshen larabci ana ɗaukar ruku'u da ma'anar sujuda saboda haka da Allah ya ce ma wani Isra'il ku shiga wannan gari wanda kullum babu sujjadan ku shiga kofar garin nan da sujuda ana nufin ku shiga kofar garin nan da ruku'u ku shiga kofar garin nan da ruku kaga an muku umarni guda ne idan kun yi haka na bikin da kun kafa fasiha kun za mu gafarta muku laifukan ku da nazidul muslimin kuma za mu yi kari ga masu kyautatawa don haka ibnu qayyim jawziya a littafin madarij salike mujallal na farko shafin da yuku da arba'in da littafin zadul ma'ad mujallal na farko shafin da hamsin da tara yake wajibi ne mu yi hattara game da yin ruku'u ga wani wanda ba Allah ba tun da kun ga Allah ya kawo kalmar sujuda a nan an ce ba mu da su shiga wannan gari da sujuda a tsarin kuma sujuda ruku'u ake ne sai ce to da ruku'u da sujuda ibadu ne da ba a yi su ga kowa sai Allah yace kai hatta lokacin gaisuwa ka dan sunkuyar da kai haka na akwai wanda idan za ku gaisa ya dan sunkuyar da kansa kaɗan ba wai ya kai gaba da kuku tukuno ba la ya dan sun kuyar da kai ya ce ha za ku juda ke muka dan karkatar da kan ma da kai wannan matsayin sunan sa kenan ku juda a harshen larabci wannan shine zaka samu cikin alqur'ani da hadisan annabi muhammad da da bai da suka fassara kalmomi na larabci Allah ya samu gani me ya faru da bani Isra'ila فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يصلحون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم azzalumai daga cikin dama can baya Allah ya ce mana ba dukkan ku ne suke da hali guda ba ana samun nafari don haka Allah ya ce dukkan ku sun gidan wannan ba babbalan ladina zalamu min wadanda suke zalunci cikin su sai suka canza kaulan gairan da zai kila lahu suka canza kalma sabanin wacce aka musu umarni da yi kun ga Allah yana da ikon shar'anta abin da ya ga dama saboda haka ya shar'anta mana mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam idan zamu yi sallah mu daga hannu mu ce Allahu akbar ko ce Allahu akbar shine kabbarar harama idan ka ga sallah ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan tsarin Allah ya yi ya ga dama haka to sai ka ce kai ba za ka fara sallah da Allahu akbar ba bari ka canza da kalmar da ka ga dama kaga ka zama azzali saka da ikon canza tsarin addinin Allah ba abin da bani Isra'ila suka yi kenan an ce ku ce his usul ibada ce Allah yana shar'anta ba bayi kalmomin da ya ga dama su faɗa wannan kalmar Allah ya maka albarka ita ce ibada gare shi kafin ku shiga garin nan ku rika cewa his usul Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka samu shiga garin nan amma na gafara sai azalimi suka canza wannan kalma sun canza wannan kalma kamar yadda mamman Allah ya fassara cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake fabaddalu sai suka canza umarnin Allah ba su faɗi kalman ba kuma sannan ba su shiga da aikin da ake so su shiga ba in ji manzon Allah wannan hadisi yana sahih bukhari yana sahih muslim mutafaqun alaihi fadakalu yazhabuna ala ashabihi lokacin da za su shiga gare sai kowa ya zauna a duwawunsa mutanen bazai ba an ce da irin kuku ba kafin su shiga a da suka ji da shoro saboda mu saukar mu sadaukar da kai mu kaskantar da kai suka zauna sai suna ja da gindi suna ja da gindi har sai suka shiga gari amma dai ba kuku ba wa qalu habbatun min sha'ara maimakon ku ce hibatun sai suka ce habbatun min sha'ara kaga sun canza kalma za su iya murta kalma kamar yadda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zamanin zamanin da manzo yake tare da su a Madina in ba Yahuda ya zo ya ce ma assalamu alaikum kaga baka gane ba ya dan koyi kai kana dauka ya ce assalamu ne sai canza da da madda assalamu alaikum wannan al'adar su ce tun zamanin Annabi Musa alaihi salam sai suka canza kalmar hibbu suka ce abba min sha'a min sha'a wato kwayar alkama kamar ka ce kwayar alkama domin hibbu na gafara sai suka mai da hibbatu in ka zuba shafi a jifa cikin farkon bari mujallar kuma shafi na da hibbatu da ta hamsin wanda abin da ibn hajar yake cewa alhafiz annahum qala kum ma umiru bihi min al-dini wal qawl aikin da aka ce shi kafin su shiga garin ku yi ba kalmar da aka ce su faɗa kafin su shiga garin ku faɗe ta ba fa innahum umiru bis sujudi inda intihadihim shukran lillahi ta'ala kafin su shiga gari su yi sujuda wato ruku'u kenan domin wannan gari shine wanda Allah ya dauko su daga ya kawo su daga Misra yanzu ga an kawo su wannan gari kaga an sama musu wurin zama me abin yi akwai bukatar a Allah godiya waɗanda da ake azabtarwa ga Allah ya ba su gari da kyau ai ya kamata su yi ma Allah godiya don haka shigan garin a shiga da sujuda a rika faɗin wata kalma na girmamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa baddalu sujuda bil sahbi maimakon sujuda sai suka koma shiga garin da ja da duwawu aw qalu hibqa zadu fiha habba fi shahshi sha'r maimakon qulu hibqatun sai suka suka share wannan kalma suka canza da kalmar da suka ga dama kaga nan ma sun ji girma Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi shi Allah ya hallaka Fir'auna wanda ya daɗe yana azabtar da su, ya tseratar da su daga Masar. Allah a tafiyar da aka yi da su tsakanin Masar zuwa Jericho ɗin nan zuwa Ariha, tafiyar nan da aka yi, duk wahalar tafiyar Allah ya ɗauke musu. Wahalar tafiyar Allah ya ɗauke musu domin ya kawo ga jimare girgije yana musu inuwa kaga babu rana sannan ruwa an fitar musu abinda za su ci ma an ba su abinda ake so da ku shi ne ku ce mun gode ma Allah da ya kawo ku garin nan lafiya da ya mana waɗannan ni'imomi to karshe al'amarin babu ya san ba Allah ya kare ku sai Allah ya ce gaba وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقالوا أهل القرية لن كما أن مرتكيا ذات ثاني domin asali labarin nan gaba ɗaya ana yi ne da tsakanin annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il tsakanin annabi Musa alaihi salam da banu Isra'il to amma wannan labarin ba annabi Musa alaihi salam ba shi yasa sai Allah ya kawo labarin da cewa wasalhum ana ma annabi magana ya kai Muhammad ka tambayi banu Isra'il ka tambayi Yahudawan Madina tambaye su game da labarin wata alƙarya kuma banda wancan ma alƙaryar ta Jericho Ariha banda ita ai akwai wata alƙarya da nan ma aka samu saba ma Allah game da ita a zamanin Annabi Dawud alaihi salam ba a kawo sunansa ba amma dai cewar Allah tabaraka wa ta'ala a farkon ayar nan wa'alhum yana nuna maka cewa akwai canjin salon maganar da ake daga yadda ake yin ta daga baya yanzu ta kin wato Allah yana ba ishara ne game da tarihin banu Isra'il ba waɗanda suka yi zamani da Annabi Musa alaihi salam daga cikin jikoki an samu zamanin Annabi Dawud alaihi salam mutanen wata alƙarya allati kanat habirat al-bahr wacce take bakin teku idh ya'duna fi sabt idh atihim kitabu yawma sabtihim shurra ranar asabar kifaye za su zo musu wato a jere kifaye za su zo musu wato da yawa gaske wa yau ma zai ji da zaka a cikin ranar da ba asabar ba ba kifaye ba sa zuwa Allah ya ce za ya bi tuna saboda asabar gaba ya hude kamar ibada ne asabar gaba ya hude kamar ibada ne duk asabar ba zai yi aiki ba saboda haka ya zama haramun ne a addinin su a ranar asabar mutum ya yi wata sana'a saboda me saboda sun ce Allah ya halicci duniya a kwana bakwai ya huta a rana guda ranar da ya huta ya ce a sama saboda haka kuma za su yi hutu wai hutun da Allah ya sai da ya daga kafarsa ta dama daura ta hagu saboda ya samu nutsuwa sosai dan ya wahala to a nan sai Allah ya ce to tun da kun ce na huta kuma haramun ne ku yi aiki mu zauna mu huta da ni da ku duk mu huta kenan wato kamar Allah ya mai da aliyar su ne akan Allah ya samu gani Allah ya mai da aliyar su a kan tun da kun ce Allah ya huta to kuma na haramta muku aiki a ranar don haka duk wata sana'a haramun ne to a nan Allah sai ya mutu jarabawa don haka Allah ya sa Allah muka kake ce ka zai ka na bulu kamar haka muka jarabce su ba su ce Allah ya huta ba to su ma ba musa mu yi musu jarabawa da wannan hutun ya ma ka ne su kuma saboda fasikancin da suka kasance suna yi mun karanta labarin su tafsirin suratul ma'ida Muhammad bin Salih al-Husaini ya yi magana karkashin wannan aya saboda tana da ilimi mai faɗi ayar tana da ilimi mai faɗi ayar tana karantar da wucewa shi dan adam bai zauna haka ba tare da Allah ya mai karba wani wajibi ne ka san da wannan duk dan adam Allah yana masa jarabawa jarabawa nan kuma ba wai zai gaya maka ga inda za ka zo bane don haka wannan misali ne don haka yasa Allah ya ce kadhalika nabluhum saboda su ma sahabban annabi Muhammad Allah ya musu irin wannan jarabawa wannan yana cikin majmu'u fatawa wa rafa'iluhu mujallad al-shafi gari da saba'in da tara da kuma fatawa nuru al darbi mujallad shafi shafi da shirin da yace wallahu ta'ala kan yabtali al-insan bi asbab al-ma'siya Allah yakan jarabta bawa yana mabawa jarabawa ya sauwake maka hanyar sabo Allah yana iya sauwake maka hanyar sako ba dan bai bai sani ba ya sani ya sani amma sai ya sauwake maka hanyar sako din ya baka mota mai tsada ya baka kuɗi ya sauwake maka hanyar ganin karuwai saboda ya gani zaka tafi karuwa zaka je ka saba masa wannan kuɗi ne baka zaka je ka kai giya ko kai wani abin da Allah ya haramta za ka yi kasha duk waɗannan Allah yana sauwake ma bawa dan ya jarafe shi yana da kyau mutane saboda haka sau da yawa idan ka ga irin wannan ka ɗaukar ka kaddara Allah ba ku yana tare da kai a koda yaushe sannan mutuwa tana iya riskanta kamar yadda Allah ya jaraba wannan ga banu Isra'ila yace ala tara ila ashabi qasr min al-yahud haythu harrama Allah alaihim to Allah ya haramta wa mutanen banu Isra'ila ay yasadu hisan fi yawm sabt kada su kama kifaye a ranar asabar فابتلاهم الله عز وجل ابتلاء ابتلاء فكانت فكانت الهيكال تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة sai Allah madaukaki ya mutu jarabawa tun da sun ce Allah ya huta ranar asabar ya haramta musu aiki a ranar asabar a ranar asabar sai kifaye su shigo gari kana ma gida kifi zai zo ya wuce ta kofar gidanka yana jaya da cikin shi ga kifi a kofar gidanka kuma kai dama ai sana'a kake nan su idan ka bari asabar din na ya wuce ba ka ganin kifi kuma sai wata asabar ka ga hikimar Allah idan ranar lahadi ne ka tafi za ka tafi kamun kifi da kyar ka samu ɗan kaɗan ƙarami wanda za ka ci amma fa idan aka ce ma asabar da za ka yi kifi ƙasu ya zo yana yana yawo kifi kifi to wannan jarabawa ce ga Allah fa qalu la ta'alu shabaka la ba'fa fi yawm juma'a suka ce a'a wannan abin akwai rai ne kuke ba kifayen nan kuma ku dinga ci kowa haka ne to abin da za mu yi za mu kafatar ku za mu za mu kafatar ku sai mu mu saka wato raga to ranar juma'a to ranar juma'a kafin rana ta faɗi domin ranar juma'a ai ba a haramta muku kama kifi ba to za su kafa ainihin tarkon daga ranar juma'a ba za su cire tarkon ba sai ranar lahadi kaga duk kifin da ya wuce zai faɗa wannan tarko ya zo dawo kaga da bara su wa Allah shi da Allah yake wa amma da karyar da ke kana kabiratul bahari ya'duna fi sabti ne yake gaba wa in kana ummatun min wa in qala ummatun minhum lima ta'ibuna qauman lahu mulkuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون wa in kana ummatu minhum fa idan aka samu wata jama'a cikin waɗannan cikin gari waɗanda ke cewa lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum dan ne kuke wa ga mutanen da Allah ma zai halaka su ko daga kun sani aw mu'azibuhum ko zai musu azaba azaban shadida azaba kuma mai tsanani dan ne kuke ma wa ji kuka da waɗannan mutane ai halaka ku ne ba sai mutanen gari suka karkashi uku kashi guda suna wa'azi kashi guda kuma su ne masu laifin kashi guda suna hana waɗancan dan ne ma za su yi wajibi ku kyale su ai Allah zai halaka su su kuma suna cewa ma'aziratu ila rabbihim wa'azin da muke yi muna kace hanzarin mu ne ga Allah mahalicci wala Allah ya tafi domin Allah zai tambaye mu dan me ku yi wa'azi ba lokacin da ake saba ne kaga mun kace hanzari a kiyama idan Allah ya tambaye mu sai mu ce mun yi wa'azi sannan kuma tana yiwuwa wa'azin ma ya yi tasiri ba mamaki mutanen su kiyaye Allah su daina saba mishi فلما نسوا ما ذكروا فلما نسوا ما ذكروا به أنزلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به فإن كمن كأبن أكي كنا كبلسوا أكي kaga ya nuna cewa wa'azin masu wa'azi ya yi amfani sai dai kawai sun yi watsi da wa'azin ne an daina sabila fanan ma nasu ma zukiru bihi fa'idin da suka yi watsi fa'idin da suka yi watsi da abin da ake musu tunatarwa da shi an daina sabila ya hauna an su sai muka tsayar da waɗanda suke ana aikata mummunan aiki su kadai sauran garin ba Allah ya ce wa akadna alladhina zalamu bi azabin ba'isin wannan ya nuna cewa da waɗanda suka yi laifin da waɗanda ba su yi ba amma ba su hana su aikatawa ba dukkan su azalumai ne waɗanda kawai Allah ya kira daga garin su ne waɗanda ke hana aikata wannan laifin amma sauran sai Allah ya kira su allazina zalamu bi azabin ba'isin da wani azabi mai muni da ba ta rike kun saboda fasikanci da suka kasance suna yi فلما عتوا عما فلما عتوا عما نهوا عنهم قلنا لهم كونوا الخاسئين walamma atau amma luhu an fa'ilin da suka fantsare game da abin da ake ana su aikatawa sun yi tsaurin kai al'utu a takabbur sun yi girman kai sun ki barin wannan kamun kifin da Allah ya haramta musu kullum da mutum muka ce musu kunu iradatan kafin ku zama jirai makaskanta kaga Allah ya kidar da su sun koma ne halittar jiri wanda ya mace suratul baqara الله بدك يا بنا من سورة البقرة آية 65 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاطئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها don haka yasa mayar da kubiri din ya zama wa'azi ne wa mau'izatan lil muttaqin wa'azi ne ga masu kiyaye dokokin Allah liman abara ma'ahum wa liman ya'ti ba'dahum waɗanda suka yi zamani tare kuna gari guda an tashi da safe sai kaga wani ya zama jiri makwabcinka sai kaga gani gaba da ya shi wani tsoron Allah kana gani makwabcinka ya zama jiri kuma ka san abin da ya sa ya zama jiri saboda haka waɗanda ke da rai a wannan lokacin ya zama abin misali gare su shi ne ake ji da annakan faja Allah nakalan mun san ya labarin ya zama abin misali lima bai da ilaiha wa ma karfa waɗanda suke zamani da su da waɗanda suka zo a baya sannan mu musulmai da zamu zo bayan zamanin manzon Allah Allah mu kike ce wa mawqi fakan lil muttaqin labarin waɗannan bani Isra'ila wa'azi ne gare mu idan akwai kiyayewar Allah tare da mu wanda shi ne abin da Ibn Musabbir ke cewa fanzur kaifa yassara Allah lahum lahum hadhihi al-asbab ka duba yadda Allah ya sauwake musu sababi ya sauwake musu sababi ya ce maka ranar asabar kifi ya ma faro teku ya shigo gari ai in kana da hankali ka gane wannan kifi ya zama masa babe tun da Allah ya hana ka kama kifin kuma ka san bari ba mu isra'ila wanda sun tabbatar da mu'jizar Allah subhanahu wata'ala mu'jiza iri iri sun san babu shakka Allah gaskiya ne amma da ke suna da saurin kai suna saba mu umarnin Allah kai mai sarar Allah mu hadhihi al-hikaya في اليوم الذي منعوا من سيئة رانا دا تكر كوي كامل كيفي رانا كيفا يجزوا ديوا ولكنهم والعياذ بالله لم يفكروا فقاموا بهذه الحيلة su iya haƙuri ba sai suka yi dabara saboda su halarta haramu to dabara halarta haramu ba karamin laifi bane wajen Allah subhanahu wa ta'ala akan haka Allah ya mayar da su jirai me yasa aka mai su biri saboda biri shi ke ganin yana da dabara daga cikin dabbobi yana ganin ya sauran dabbobi dabara alhali kuma bai bar siffan ta biri din ba wannan mayar da su halitta na biri ba wata halitta daban ba shi kansa misali ne wa'azi ne ga wani ga kowa ya gane cewa ba a yi ma Allah dabara idan ka ce za ka yi ma Allah dabara to sai ya rage kimar halittarka ai da kai mutum ne amma yanzu ya mai da kai jiri dabarar da kake gani wajen ka ci gaba sai Allah ya mai da kai baya ba a mai da kai dabba ba aka mai da kai siffar jiri ai kana so ne ka ka ga cewar ka ga Allah wayo to sai Allah ya kaskanta ka ya nuna maka ina darajar ma ta dan adam ka ga ka wannan shine sakon da yake ba mu wajen mayar da halitta waɗannan mutane su koma gare ya mayar da su jirarai kuma abu ne wanda ya tabbata ga shi cikin alkur'ani a surori sannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai abin da ya kamata mu sani waɗannan mutane ba su tabbata ba sun mutu daga baya Allah dai ya mayar da su gerai ne da kuma aladu saboda ya zama darasi ga mutane cewa ba abin da Allah ba zai iya yi ba Allah yana iya yin abu a lokacin da ya ga dama don haka Allah yana iya canza halittar dan adam a dare guda a dare guda Allah yana iya canza halittar dan adam ya mai da shi wata halitta daban wannan bai gagar Allah subhanahu wa ta'ala amma ba domin Allah zai kyale shi bane saboda haka ya sa aka samu hadisin da yake sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sittin da uku hadisin Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud ya ce kana rajul wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah al-qiradatu wal khanazir hiya mimma musika ya Rasulullah birai da muke gani da aladu din nan shin suna cikin jikokin waɗancan birai din da aka riki dan ne bari Isra'il da kuma aladu fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan Allah ya ce a إن الله عز وجل لم يجعل لمسح نسلا ولا عقبا إذا الله يريد da wata halitta to wannan halitta Allah bai bari ta samu zuriya ko ta samu ma tsaro wato idan Allah ya hallaka banu Isra'ila ya mai da su jere to wannan birin ba zai haihu ba sannan ko birin ba za a samu wato tsatsar da ya kare ma'ana babu kuma ragowar irin su a duniya wato Allah yana hallaka su gaba ɗaya daga bayan su sannan bai bari su haihu baya bari su haihu sannan Allah yana yana hallaka su gaba ɗaya don haka abin da ya faru kenan da banu Isra'il Allah ya hallaka su bayan ya bai da su jere النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك manzo Allah ya ce birai da kuke gani a yau da aladu da kuke gani a yau waɗannan birai da aladu sun kasance tun kafin wannan zamani tun tuni halittu ne na Allah suna nan don haka ba wai asalin mutum daga biri ko alade ba ne manzo Allah ya kawar da wannan hadisi yana sahih muslim kuma yana sunna da sahiha hadisin dubu biyu da ɗari biyu da sittin ya tabbata cewa asalin mutum mutum kar ka yarda a ce ma asalin mutum daga biri daga lokacin da turawa ke faɗa cewa ai asalin mutum biri ne zuwa yau waye taɓa ganin biri ya haifi ɗan adam daga lokacin zuwa yau don ai ya kamata a rika samun jifa jifa an samu biri ya haifi mutum ko ko mutum ya haifi biri jifa jifa tunda an ce mutum daga halittar biri ne to sai a samu ai a garin ba an taɓa samun biri ya haifi mutum ko da ka ga tun lokacin da baturan farko ya fara korafin cewa ai dan adam har daga halittar biri ne zuwa yau yaushe aka samu biri ya haifi dan adam don haka ko da yaushe biri ya tashi haihuwa biri yake haihuwa kuma birin da zai haifa ma jinsin sa saboda biran ma jinsi jinsi kamar yadda yan adam suke jinsi jinsi saboda haka su yan adam asalin su daga annabi adam alaihi salam Allah bai sa halittar adam ta fito daga halittar biri ba abin da manzon Allah ya faɗa da bakin sa kenan wa inna al-qiradata wal khanazira kan kum da zai shi da Imam Nawawi a sharhi hadisi sharh sahih Muslim juz'i na goma sha shida ta ta dari biyu da goma sha hudu yace qabla masri bani Isra'il fadalla ala annaha laysat min al-masri ya nuna cewa dai ba asali mutum bane mutum kuma ba asalin biri bane halittu ne daban-daban wanda tun asali haka Allah ya nufin zai tsara su kuma haka suka tabbata har zuwa yau Allah ya sa albarka shi abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا